ورحمة الله bayan Allah muna kara godewa Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan wuri a wannan rana ta juma'a domin gabatar da wannan farali Allah ubangiji ya sa abin da za mu gabatar na wannan ibada ya zama karɓaɓɓe a wajen ubangiji mu aljanna ta zama makoma a gare mu na son ɗauki wannan dama in gode wa limaman wannan masallaci da ladanai da ɗan agaji da suke daidaita al'amura da duk ma wanda ya yi wani abu domin ɗaukar kalmar Allah Allah ubangiji ya saka mu kowa da gidan aljanna to baya ga haka a ci gaban bayani da muke yi akan haƙƙin yara ko haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye wanda muka gabatar a ainihin hudubar da ta gabata mun yi magana akan iyaye su dage su ga cewar lallai kowa ya tafi da ‘ya'yansa gidan aljanna maza da mata to wannan ba zai yiwu ba sai an kammala yi musu shiri akan wannan domin kana gani ko da tafiya ce nan da nan a gidan duniya in mutum zai yi tafiya sai a ce sai ya wanke kayansa kuma sai ya nemi akwati mai kyau ya sa kayansa don idan ya je inda zai je ɗin kar a ga shi ɗin wani iri ne daban to kaga wannan a duniyance kenan to kaga idan mutum zai tafi a tafiya ɗin musamman ka lura da mata ka lura da mata in za su yi tafiya ina a lokacin ne za ka ga sun sha kwalliya da 'ya'yansu da suke tare da su su ma an yi musu kwalliya amma kawai ba wani lissafi ba ne a'a nan bauchi ne za a je kai ko kuma ma wurin da bai kai can ba amma ka ga irin shirin da aka yi har ana cewa akwai cikon wasu abubuwa ma na kawa da ba a samu ba tun da yanzu tafiya za a yi to sai an samar da su don can ɗin in an je a nuna bajinta to a duniyance to don allah yan uwa to wanda zai yi tafiya zuwa wani gari a duniya ma ga irin yadda yake yi da Allah ga wanda zai tafi lahira fa a tafiyar da ana ganin ba dawowa za a yi ba wani irin shiri ne ya kamata a yi saboda haka kaga mutum shi dole ya sake shirya kansa ya tsara kansa ‘ya'yanka kuma da kake tare da su maza da mata to dole ka yi musu fasali yadda za su tafi da kai ka yi musu fasali yadda za su tafi da kai fa an fahimci dai abin da nake nufi amma fa kar ya zama na tafiyar ka daban tafiyar ƴaƴanka daban to wannan kan kai baka zama makiwaci ba da Allah ina ga mutumin da ya saki dabbobi shi yayi gabas dabbobin suka yi yamma yaya ya kiwon kaga ai ba kiwato ba to haka nan mutumin da ya haifi ƴaƴa shi yana lissafinsa daban ƴaƴansa suna wani lissafi daban a wata huduba da muka ware akan wannan musamman muka yi magana akan satan hankulan ƴaƴa da kwakwalansu daga yammacin duniya a irin illar da haka ɗin ya haifar mana a tattare da ainihin al'ummarmu a yau domin idan muka kwatanta yanzu tun da aka fara wani mataki na ‘ya'ya su gane cewa meye kwallo to da yara ba su san ina ne za su je su shagala ba da da babu 'yan siyasa babu maganan kalare yara ba su san ina ne za su je ba don ba su iya mata addanci ba a lokacin shekaru ne baya nan kaɗan to amma yanzu da ike zamani ya zo ya canza 'yan siyasa sun zo sun shigo sai ya zama na cewa za a yi amfani da 'ya'yan mutane su shiga wani tafarki na barna a tsakaninsu da kuma barna a tsakanin mutane wanda shi ne zai yi jagoran amma shi ne mai umarnin a yi barna saboda haka tuntuni saboda yaran da farko an bari an sace tunaninsu an sace kwakwalensu saboda za a ce masa kawai wani muna hamayya da shi to ka bige shi zan baka kaza to dama ya tashi babansa baya zuwa masallaci da shi babansa baya zuwa da shi wajen sana'arsa sannan kuma babansa bai tura shi karatun ilimin addini da karatun alkur'ani ba to da Allah me kake tsammanin zai faru idan ya tashi ya kai munzulin ya san za a kashe naira da kwabo kaga shi kan wanda duk zai bada wannan ai bukata ta biya saboda haka wannan shi ya kai mu ga ainihin samun wani gungu na ƴaƴanmu wa'anda su dinnan su kan wannan shine aikin su babu dare ba rana to wani daga cikin wa'annan gungu gungun da muke da shi na matasan mu din sukan ma gari bai ishe su ba ana sallar lisha ne za su fita da karnuka su tafi jeji kaga su ba wai wannan ma lissafin duk da kake tunani ma suna su tunanin ya ma wuce wannan ana shirin za a shiga gida su suna shirin za a fita daji in an fita dajin nan kuma ba abin da baya faruwa wani ma sai ya dawo a kashe to kaga wa'annan abubuwa halin da muka sami kanmu a ciki da matasanmu saboda haka idan ka bari baka tafi da ɗanka a cikin abubuwan da kake yi na harkokin addininka ba to lalle ne kuma ya sami tafarkin da fa zai shiga domin ba zai yiwu wato a yanda Allah ya shirya mutum ya tsara shi ya yi masa program a ce mutum ya zauna kawai kwakwalwarsa ba za ta yi komai ba ba zai yi ba wannan saboda haka dole ya fada a wani tafarki ko da ba zai yi amfani ba to shi can zai yi domin bai sami shiriya ba saboda haka bayan Allah kowa daga yau ga wanda dama baya yi ga wanda yake yi kuma dama an sake zaburar da shi ya gane cewa da zaran Allah ya ba shi haihuwa to ya gane cewa lalle fa abun kiwo ya samu kuma duk abin da ya samu na tangarɗa ga wannan abun kiwon shi ne fa abun tambaya a wajen Ubangiji ba wanda za a tambaye shi sai shi saboda haka kamar yadda muka shigo wannan wata mai alfarma kamar yadda muka gabatar a satin da ya gabata duk wanda yake da ɗa namiji ko yake da ƴa mace to lalle maganar tsai da sallah yaron da zaka iya zuwa masallaci da shi to ka taho da shi masallaci domin da zaran kaga ka haifi yaro maganar fa ita ce yanzu kai wai sai ka shirya handin over notes ina yaron ka ya zo gidan duniya to ka shirya takardun retire don kai kam an riga an sami madadinka watakila kuma kaga mutane ba su ɗauki maganar a haka ba da zaren yayanka sun zo fa kai fa an sami madadinka fa ba labarinka ake yi ba yanzu an wuce nan saboda haka illa iyaka ka yi ƙoƙari ka cika ta handin over ka koya musu alƙur'ani ka koya musu ilimin addini su yi sallah su zauna zamantakewa mai kyau ka koya musu sana'a irin wacce addinin musulunci ya yi daidaita wannan shi ne wajibin kowane magidanci wato a gidansa saboda haka kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yi lokacin da ya dawo madina kowane famili iyalai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan je ya buɗe musu masallaci a gidansu domin ba sallolin farilla ɗin ne kawai ake yi ba manzo Allah zai buɗe maka masallaci a gidanka inda za ka yi salloli na dare da kai da iyalai da 'ya'ya farkon wacce ta sami wannan alfarma wajen manzan Allah ummu hani'i yar uwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya buɗe mata masallaci inda take yin nafila to da Allah yanzu a unguwan nan in an zo aka ce yanzu an naɗa wani kwamiti a zagaya e a ga gidaje nawa ne e kowa ya buɗe wa iyalansa masallaci inda suke sallah da su ƴaƴa mata da ainihin iyayensu mata anya za a sami gidajen da yawa na ganin gidajen nan ba su da yawa to da Allah in ba riga an yi haka ba bayan Allah a yi haka ka shata wa iyalanka inda za su yi sallah ka dubi wuri wanda yake da tsarki ka ce to nan shi ne masallacinku kowa zai yi sallah ya zo wurin ya yi sallah wannan shi ne zai baka taimako kamar kashi nawa na farko zai baka daman hada kan iyalinka domin duk wanda ake hada sahu da shi to Allah yana daidaita zukata a tsakani shine maza Allah kullun yake gaya wa mutane cewa sawu suhufakum fa inna taswiyata suhufi min tamamis salah la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum wato kada ku sassaba a sahu wato zukatanku su ma su sassaɓa kaga kenan ashe idan kana tara iyalanka kana kayi musu masallaci duka suna tarayya a cikin harkar ibada kaga wannan haɗin kai ne a cikin iyalanka kai ma an sauwaka maka wasu ayyukan sannan 'ya'ya maza kai kuma da zaka fito ka fito tare da su kun zo masallaci tare saboda haka in akwai wani abin da yara suke bukata shi kuma wannan dama ka yi tanadinsa ma kana ɗan ba da shi zuwa masallacin ma kamar ɗan wani biya ma za ka yi eh saboda kai dai ka samu a riƙa zuwa masallaci yanzu ni duk wanda zai zo a ƙanana yana da farashi eh farashi nake sawa ina da abubuwa amma ba wai dan ina so in gaya muku ni yanda nake da iyalai na bane amma dai haka nake yi ni ina da minti a ajiye ina da karago a ajiye ina da cincin a ajiye duk sanda muka taso daga masallacin asuba in muka koma to sai na ba da wa'annan abubuwan kowa ladan zuwa sallarsa da fatan mun fahimci wannan wannan ina gaya maka sirrin cikin gidana ni yadda nake saboda haka kowa idan baka je ba kana tuna dai to yau kan kuma fa ba za a sami cincin ba ko ba za a sami karago ba ko ba za a sami minti ba kaga sai ka zabura wannan sai ya baka ya kaima ka kullum kana buƙatar ka zo tare da babanka domin da an yi sallah tare an koma sai ka ga wa'annan abubuwan kuma sun samu da Allah ba a yi murna ba kai ma kuma ka yi murna tun da sun zo masallaci ko ba haka ba ai duniya ita kullum sai ana mudawala da juna ka sauko matsayin yaro yaro ya hau matsayin babba to sai ku rika tafiya tare saboda haka in kana tafiya a haka to ba za ka haifi ɗan kalare ba ba kuma za ka haifi ɗan ƙwallo ba amma matsawan ka sake kam to lalle fa za a sace ƙwaƙwalwar ɗanka ka wayi gari ga ka da ɗa amma kai baka san ina ne ma wato tunanin yaron yake ba illa dai kawai dai baya tarayya da kai kuma kai ma ka san haka saboda haka bayan Allah ‘ya'yanmu da Allah ya ba mu arziki ne wanda dole mu kula da shi ɗaya ne daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa idan mutum ya bar ɗa salihi zai riƙa yi masa addu'a to wannan addu'ar kuma ita ce za ta sauƙaƙa azabar lahira gobe kiyama to saboda haka kowa ya ƙoƙari ‘ya'ya maza da mata a koya musu yin azumi a kwanaki wani yaro na ya ɗau azumi ƙarami ne sai bai fi karfe goma ba sai ya ce da uwarsa a yanzu idan na sha ruwa kan azumi na ya karye ne sai ta ce masa a'a ai naka kai ko ka sha ruwa ma azuminka yana nan daren haka ne in to shi kenan a bani ruwan aka ba shi ruwa ya sha ce akwai ɗan sauran abinci ne ita ya akwai ya ce amma dai in ya ci abinci kan watakila azumin zai karye ko aka ce a'a ai shi nasa yana nan daren ko da ya ci wani abu ma ba wani abu aka ba shi abinci ya ci ya sake ɗora ruwa a kai ya ce amma fa ni ina fa ki sani ni fa azumin waɗa nake yi yawwa to shi ma kansa ya gaya cewa wato shi fa yana azumin amma na moda to to na modan ma a taya su su rika yin wannan a tashi da shi wannan mazaji din na cewar ana yi din ana tafiya sannu a hankali to sai a ɗoru a kai amma in dama baka fara ba ‘ya'yanka daban lissafinka daban kafin ka ankara in gaya maka yaronka ko yarinyarka ka rasa su yadda yanzu abubuwa suke faruwa ‘ya'ya mata a garin yin talla da sauran wasu abubuwa sun zama masu shaye-shaye abinda da ba mu sani ba shekaru kaɗan a baya mata ‘yan mata suna shaye-shayen tattali saboda haka wannan ba sakacin iyaye ba ne saboda haka bayan allah wannan lissafi na addininmu na musulunci nan addini ne na zabura kowa ya yi ƙoƙari ya riƙe hannun ɗansa ko hannun ‘yarsa su tafi gidan lahira tare su shiga aljanna tare idan mutum ba wannan ya yi ba to fa an sami sakamako mara kyau kuma kusan rayuwar duniya ɗin ba ta yi wani amfani ba saboda haka kuma kamar yadda muka gabatar a hudubar mu da ta gabata cewa kuma su yaran nan a yi ƙoƙari a tarbiyyantar da su a kan ciyarwa fi sabilillahi wannan wani abu ne muhimmi a wajen gina al'umma da kuma gina addini muna gani maƙotanmu kiristoci ranar lahadi in dai za a tafi da yaro sai an sa masa goma ko ishirin ko hamsin kowa kowa sai an sa masa in an je a sa a asusun coci to yanzu muku nan sai a zo nan dubban dubata su haɗu a masallaci ba mai jefa goman shi ɗin matukun kansa balle ɗansa jama'a gaskiya ko ba gaskiya to ina gani nan yan agaji sukan fito da yan abin nan yan akwatin nan nan eh idan zan wuce zan koma gida sai in ga naira biyar naira goma naira ishirin wai sun ba da taimakon masallaci kuma wannan fa kaf in an tantance kudin ba su kai ma ɗari biyar ba to guda min yadda za a yi a gina addini in dai wannan lissafin shi ake tafiya a kansa yaya za a yi a gina addini tun da duk wani abin da ka ce za ka yi sai ka hada da lissafin kuɗi to saboda haka ‘ya'ya a koya musu tarbiyyar ciyarwa fi sabilillahi wannan training ne ake tasowa da shi wanda ya riga ya manyanta zuciyarsa ta riga ta kekashe da son abin duniya ba zai iya ba ba za ka iya ba saboda haka a koyi wannan a koyi ciyarwa fi sabilillahi a koyi ba da sadaka fi sabilillahi kuma a guji yin riya a aikata wa'annan abubuwa saboda haka idan zaka ba da sadaka kullun zaka yi ta cewa ni ai duk juma'a kaza nake sakewa to aikin banza kai domin in dai har ya kai ko nawa ka sake a lissafin raya addini to ka gina ka rusa saboda haka bayan Allah a yi ƙoƙari a tashi da tarbiyyar musulunci mai kyau yadda addininmu nan ya gina mu a kan ɗan'uwantaka da sowa juna alhairi da tallafa wa juna ga shi yanzu halin da muka komo muka sami kawunanmu a kai kana ihu amma ihunka banza wannan halin da muka iso kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi a gidansa baya ajiye wani abu duk abin da aka kawo to shi kenan na bayarwa ne saboda haka kuma zai bayar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan sai aka yanka akuya sadaka shikenan sai aka babbayar aka ce to a rage kafa daya wannan kuma a danyi miya da ita manzo Allah sai ya dawo ya tara an yanka akuya an raba komai da komai saura cinya ka ce wannan kuma gashi an rage ne saboda ɗanyi wani abu yanzu Allah ya ce kash ya ce ai ba haka ya kamata ba yanzu gashi akuyarmu kuma za ta tashi da ƙafa uku akuyarmu za ta tashi da ƙafa uku ai da kun ba da wannan cinyar to akuyarmu za mu samu gidan lahira cikakka mai ƙafa hudu amma yanzu ƙafa uku ce to saboda haka yanzu inda kamar mu nan ne aka yi layafa yawwa muna aka yi laya to sakkwatawa ne kawai Allah ya fifita su akan mu akan irin wannan in ko kai polo ne kai ko kai ma menene in dai a sakkwata ne in ranar da aka yi laya to kowa sai ya ci nama yanda suke yi in an yi yanka fitowa za a yi aiti uba ko ta ina a garin shi kenan a waje ne za a gasa naman kuma a raba shi tamanan mu kayan kaɗan ragonka kayi ciki ehe dai ka ji kolaye suna cewa ko hanta ko wane ne ko wane ne ɗan malam zai yi soyi to ina to ina kuma to wannan halayyar da muke ciki ita muke ƙoƙari mu canza mu sake gini daga ƙasa gini irin na musulunci irin na al'ummar musulmi yanzu a yau ɗin nan ka buɗe islamic channel na ingila ka ga yadda ake kawo abubuwa na azumi don a rabawa fakirai a rabawa wa'anda ba su da shi kuma ma wa'anda ba su da shi ɗin ina wanda ba shi da shi a lissafin mutanen ingila kan a nan ɗin mai arziki ne ko ba haka ba to amma haka ake tattara dukiya daga dukkanin sassan duniya ana sakawa ana rabawa mutane in an zo za a ba da abin a intanet ɗin za a nuna maka kwalaye ne ake ɗauka ake baiwa mutane ba wai ana ɗaukan abu kulli guda a danka maka wanda bai fi ya shiga aljihunka ba su ba wannan ne suke yi ba za su baka ne abu wato mai ma'ana ku saboda haka mu rika duba abubuwan da suke tafiya cikin rayuwar duniya al'ummar musulmi mu ma mu kwaikwayi wannan mu zama mutane na gari mu gina kawunanmu mu gina al'ummarmu mu gina addininmu Allah Ubangiji ya samu dace. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبي المحمود سيدنا محمد صاحب الكرم والجود وعلى آله وصحبه أهل السجود الحمد لله الذي فصل كل ما فرض وأوضح لرسوله كل ما حدث وأرض وجعل لجميع ما شرع على عباده حكمة وعرف بالغرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أجاز لعباده القرض وأجاز القضاء من العبادات بعد التعافي من المرض وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى اتباع الجادة هرب صلوات الله وسلامه عليه وقد واعد من بالدين جرد وعلى آله وصابه الذين جاهدوا من بالإسلام جهد وهرب أما بعد فيا عباد الله إن لله على العباد حقا فحقه إخلاص العبادة له وإن للأبناء على الآباء حقا فحق لهم أن يربوا تربية إسلامية خالصة ليتمكنوا من سلوك نهج مستقيم وتبليغهم بما فرض الله عليهم فهنان اليوم على مشارف شهر رمضان ونحن فيه ومن رزق البنين والبنات وبلغوا سن المراهقة لا بد من حثهم على الصوم قبل بلوغهم ليتمكن ذلك في قلوبهم وليرسخ في وجدانهم وطبيعتهم فهذا حقهم الذي لا مساومة فيه وعلى الآباء طمأنتهم على أن أجر الصائم على أضعاف وأن جزاءه المغفرة والجنة وعلى الآباء أن يعلموا أن يعلموا صغارهم الإنفاق في سبيل الله ويدربوهم عليه ليعتادوا به لأن الإنفاق في سبيل الله صعب التعود بطبيعة الحال إلا بالممارسة الجادة وهو من العبادات الجالبة للبر والطاعة وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آل إمران أيها الإخوة الأعزاء لا بد من تحريض الصغار على الصبر في العبادات خصوصا في شهر رمضان المبارك لأن جسم الإنسان ليس مستعدا لمناورة الشدائد إلا بالتحريض المتكرر يوما بعد يوم ولا بد من أخذ زمام الصغار والزج بهم إلى رحاب تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والقيام وكل ذلك عزيز المنال إلا بالصبر والمصابرة وعلى المدى البعيد ولا بد من كف جماه الصغار وحثهم على مجالسة أهل الصلاح واجتناب مجالس السوء وجلساء السوء وعلى الآباء أن لا يضيعوا مستقبل أولادهم بترك الشيطان يتلاعب بقلوبهم كيف شاء ومتى شاء وأن لا يتركوا لأنفسهم ولا ولا أن يتركوا لأنفسهم ولا بد من مراقبة تهركاتهم وسكناتهم وحضورهم وغيابهم والتعرف بقرنائهم وأصدقائهم والإلمام برغباتهم وصدهم عن الملاعب وتسوية الصفوف معهم في الصلوات قوموا على ما أوجب الله عليكم والله ينصركم ما دمتم لدين الله تنصرون وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والله المستعان الحمد لله الذي حمل الرائين مسؤولية الرعاية وفرض تعليم الصغار أحسن الخلق والسجايا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بأسرار الحوايا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أكرم البرايا وقد ساس الأمة على أحسن النوايا صلوات الله وسلامه عليه وقد عدل في جميع القضايا وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا واغتنموا السبايا أما بعد فيا عباد الله بيننا ونحن اليوم في شهر رمضان لا أنه قاب قوسين أو أدنى ومن وقد شهدناه فلنصومه ونأمر أهلنا وأولادنا بصومه وقيامه والإنفاق فيه قدر المستطاع ومن كان ذا عذر لمرض أو سفر فليأخذ عدة الأيام حتى يرتفع عذره ومن كان مسنا فعليه الإطعام بدلا من الصوم وقال تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فلية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون البقرة ومن تهاون بالصوم وهو قادر على القيام به فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الأثر ذكر فضائل الصوم وجزائه الجزيل عند الله وعن- وعلينا القيام به إيمانا واحتسابا وأقول شعرا سبحان من فرض الصيام وعزم للسائمين أجورهم وتكرما وهو المجازي والجزاء بجنة طوبى لعبد بالفرائض قدما وسعى إلى خير المعاد ببره ودعا إليه على الدوام وصمما وهدى رعيته على نهج التقى والصوم أجدر أن يسان ويحكما وآتوا الرعية بالصيام فإنه من قبل أوجب للعباد وألزم هو خصلة للأولين وخسرة للآخرين جزاؤه إن قسم وسع الدهور بفضله وجزائه ناهيك وهو بنيل تقوى أكرم حتم لشاهده الصيام فإنه فرض كما نزل الكتاب وعلم جاء الرسول مبلغا من ربه من سام محتسبا وقام وأطعم ضمن المعاد مع الرضا من ربه بيمينه كتب الحساب تسلما خذ الرآيا بالصيام فإنه حبل متين قط لن يتفصم وهو المجن المستغاث من الردى وبه المخيف من المخاطر أؤسما عضوا عليه بالنواجذ إنه يشفي لما في الصدر حين تألما من ذل مكتسبا وفطر سائما لله در ثوابه إن قوما لله أتخذ الصيام ذريئة لليسر إن خطب الحياة تأزما وبه انجلاء الكرب من شرف العدا وبه انجلاء الكرب من شر العدا بالصوم يشرح للقلوب لتسلما من نزغة الشيطان تملأ بالتقى وتنيب حين أتى الوفاة وسلما رب الذي فرض الصيام أدم لنا فضل الصيام على الجميع وأمما بمحمد ختم الرسالة ربنا صلى عليه على الدوام وسلم مع آله وصحابه أهل التقى بهم سبيل الرشد بان وتمما أيها الإخوة الأعزاء هذا شهر رمضان وقد وفد عليكم فعزموه وأجزلوا له القرى ألا وإن قراه الفراغ للإبادة فيه واتخذوه مطية إلى الغفران وصولا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فذلك وعد لا خلف فيه ولا مراء أيها الإخوة في الله اسمعوا وأوا وكونوا من عباد الله المخلصين لتهشروا في زمرة الصالحين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر ولاة المسلمين في كل مكان وتنصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك الأمن في وطننا ونسألك اللهم الأمن في مدننا وقرانا ونسألك اللهم الأمن في أحيائنا وفي بيوتنا وفي أنفسنا وفي ديننا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي جميع ممتلكاتنا اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا جميع تألقاتنا الاقتصادية اللهم إنا نسألك مجاورة الصالحين ونعوذ بك من مجاورة الجائرين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك عباد الله قوموا إلى صلاتكم وسووا صهوبكم وابتغوا رحمة ربكم إنه هو الغفور الرحيم